الحمد لله الكريم المنان المتفضل على الأمة المحمدية بشهر رمضان يعطي من يشاء من عباده عزائم مغفرته وموجبات رحمته والسلامة من كل بر والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر أحمده سبحانه وأشكره واتوب اليه واستغفره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والاكرام واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله افضل من صام وقام وتهجد وشد المئزر صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه الى يوم الدين أما بعد فأوصيكم ونفسي عباد الله بالتقوى يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله قد انتصف شهر رمضان واقترب دخول العشر الأواخر من رمضان وأزف وقت السعي, وقت السعي لطلب ليلة القدر فتعرضوا عباد الله لنفحات ربكم فإن الشقي من حرم, من حرم خير هذا الشهر لقد مكثتم عاما عاما كاملا تنتظرون هذا الشهر وها أنتم أولئك قد من الله عليكم بشهوده فلا تضيعوا الفرص واغتنموا هذه الأيام والليالي واغتنموا حياتكم قبل موتكم وصحتكم قبل سقمكم وفراغكم قبل شغلكم وشبابكم قبل حرمكم وغناكم قبل فقركم كما حثكم, كما حثكم على ذلك نبيكم صلى الله عليه وسلم ومن حال دونه ودون الاجتهاد في شهر رمضان ومن حال دونه ودون الاجتهاد في شهر رمضان عذر شرعي من مرض أو سفر أو عادة شهرية فإن الله بمنه وكرمه وفضله يعطيه ما كان يعمله قبل نزول العذر فكونوا ممن عرف الله منهم الاجتهاد والطلب لنفحاته في أوقات الرخاء لكي يعرفكم لكي يعرفكم الله لكي يعرفكم الله تعالى في وقت الشدة وإن من بركات هذا الشهر ما سجله تاريخ أمة رمضان ما سجله تاريخ هذه الأمة من انتصارات وفتوحات وفصل في قضايا مسيريه فمن ذلكم غزوة بدر الكبرى ويومها يوم الفرقان يوم التقى الجمعان وهو فتح في الإسلام وقع ذلك في الخامس عشر من رمضان العام في العام الثاني من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم وكان ذلك في يوم الجمعة ومنها فتح مكة كان في رمضان في العام الثامن من الهجرة وهو اليوم الذي أعلن التوحيد من ساحة بيت الله الحرام وهدمت الأصنام التي كانت التي كانت قائمة في جوف الكعبة وجاء في ذلك الح... وجاء ذلك وجاء في ذلك اليوم الشعار الرباني جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وفي هذا الشهر عباد الله وقعت معركة عين جالوت وهي المعركة التي هزم الله فيها جيش المغول الذين اعتدوا وبغوا على العالم الإسلامي فتفاءلوا أيها المسلمون بهذا الشهر فإن أزمات الأمة كثيرة إخوانكم في شتى أنحاء الأرض بحاجة إلى دعواتكم بتكالب, بتكالب الأعداء عليها ورفع رؤوس أهل الشر ممن ممن مشوا ممن يمشون مع أعداء الإسلام في زعزعة أمن مجتمعات الإسلامية عباد الله قد اقترب دخول العشر الأواخر وهي أفضل ليالي هذا الشهر على الإطلاق كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها من ليالي رمضان وكان يحيي فيها ليلة ويوقظ أهله وكان يجد ويشد المئزر وإحياء, وإحياء ليالي العشر هو من أجل طلب ليلة القدر الذي هو خير من ألف شهر وهذه الليلة في كل عام وهي في شهر وهي في شهر رمضان وفي العشر الأواخر وفي الوتر منها فإن غلب الإنسان على اليوم الحادي والعشرين واليوم الثالث والعشرين فلا يغلبن على السبع الب... على السبع البواقي كما مضت بذلك توجيه الرس... توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإيقاظ الأهل في هذه الأيام أهمية قصوى من أجل أن يحيي أهل بيوت المسلمين هذه الليالي وتنزل البركة التي في هذه الليالي على بيوت المسلمين لعل الله أن يمن عليهم بالاستقامة سائر العام ويفيض عليهم بالفيوضات من رحمته جل وعلا وكان من سنته صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام الاعتكاف وهي عبادة مسنونة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بها أزواجه وأصحابه بعده صلى الله عليه وسلم مما يدل على أنها لم تنسى وهي عبادة وإن كانت من السنن المنس... وإن كانت من السنن لكنها ذكرت في كتاب الله قال جل وعلا ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد فهذه العبادة عبادة قديمة وعبادة عتيقة ومعناها المكث واللبث في المسجد في المسجد على صفة مخصوصة من أجل إيقاء العبادات وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه نذر أن يعتكف ليلة في رمضان في الجاهلية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذره وهذا يدل على أن هذه العبادة عبادة قديمة وقد أحياها صلى الله عليه وسلم وتمسكوا بالسنة واحذروا من البدع وتعرضوا لنفحات ربكم فإن الله تعالى في هذه الأيام والليالي رحمات فإن لله تعالى في هذه الأيام والليالي نفحات من رحمته وله العطايا وهو واسع العطاء وهو ذو الفضل العظيم ونسأل الله تعالى ألا يحرمنا من فضله وأن يجعلنا من عتقائه وأن يوفقنا لصالح الأعمال إنه جواد كريم ذو فضل عظيم وهو ذو الجلال والإكرام أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين اما بعد اخوة مسلمي مجد اوران الله جل وعلا kamar yadda Allah ya yi mana wasiya ya ce ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah kuma ku faɗi magana wadda take ta daidai ya ce maganar ambaton Allah maganar gaskiya maganar zikirin Allah jalla wa'ala Allah zai inganta muku ayyukanku kuma ya yafe muku zunubanku wanda duk yayi da'a ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam hakika wannan ya samu rabo rabo mai girma muna roƙon Allah kada ya haramta mana albarkar da ke wajensa watan ramadan ya raba biyu mun shiga cikin ɓangarensa na ƙarshe rabinsa na ƙarshe wanda da shigar mu wannan lokaci mun kusan shigowa cikin goman ƙarshe na ramadan wanda za su fara wanda dararensu za su fara daga daren gobe waɗannan darare waɗannan lokuta su ne lokutan da suka fi dukkan lokutan ramadan alkhairi domin dararen watan ramadan su ne suka fi kowaɗanne darare alkhairi domin a cikinsu ne ake allah ya sanya lailatul qadr wadda ta fi dare dubu wanda ta fi wata dubu alkhairi a wajen allah jalla wa'ala yanwa musulmi kada mu manta shekara ɗaya muka yi muna kauna muna fatan zuwan wannan wata gashi Allah ya cika mana ya kawo mu wannan wata da yawa waɗanda muka yi azumi da su sun yi burin sun yi fatan su riski wannan lokaci amma ajali ya sha makance ya zamanto shamaki tsakaninsu da cimma wannan buri nasu da wannan fata nasu kyakkyawa to mu da Allah maɗaukakin sarki ya tsawaita rayuwarmu har muka ga wannan lokaci to mu yi bakin ƙoƙarinmu wajen bijirar da kanmu ya zuwa ga wato kyaututtuka na Allah da suke zuwa a cikin waɗannan kwanaki waɗannan kwanaki ne masu tarin albarka wanda babu kamar su a cikin rayuwar ɗan adam kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnata mana yadda za mu raya waɗannan ranaku ya kasance idan goman ƙarshe na ramadan suka shigo yana ijtihadi da ibada a cikinsu irin ijtihadin da baya yi a cikin sauran kwanaki da suka wuce ba tsayawa kawai yake a kansa ba yana tasar da iya yana tashin mutan gidansa duk wanda yake ba zai duk wanda yake zai iya sallah a cikin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam baya kyale shi a cikin waɗannan darare sai ya tashe shi yana rayar da dararen baki ɗaya baya bacci a cikinsu yana ƙaurace mai iyali domin ya yi tafarrugi ga ɗa'ar Allah jalla wa'ala a cikin waɗannan lokuta to duk wanda wani uzuri ya kasance ya tsaya tsakaninsa da istihadi a cikin wannan wata musamman uzuri na shari'a kamar halin tafiya ko halin rashin lafiya ko halin al'adar wata ga 'yan uwanmu ga 'yan uwanmu ga 'yan uwanmu mata to ya sani Allah maɗaukakin sarki zai ba shi irin ladan ƙoƙarin da yake yi kafin wannan uzurin ya zo ya same shi don haka yake da muhimmanci mutum ya zage dantse kan ya nuna ƙauna ga abin da yake wajen Allah ta hanyar yawaita ibada domin bai san lokacin da uzuri zai zo masa ba domin duk wanda uzuri ya zo masa to irin abin da yake yi kafin saukar uzuri shi Allah jalla wa'ala zai bashi saboda haka kada wanda yake cikin wanda uzuri ya zo masa kada hankalinsa ya tashi ko halin tafiya ta zo masa ko halin rashin lafiya ya yi ƙaunar cewar abin da yake yi Allah zai bashi haka zalika mata waɗanda suke da al'ada kada hankalinsu ya tashi sau da yawa suna tambaya akan hukuncin yin tilawar alkur'ani yayin da suke cikin wannan al'ada to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ma mace tilawar alkur'ani yayin da take cikin al'ada in ba mai yin hadda ba a makaranta tana gudun in ba ta yi muraja'a ba haddarta za ta zube to ita ce aka yi mata ruksa kan ta yi tilawa domin haddace alkur'ani da tuna shi ba don ibada ba to idan wannan abin ya gagara a gare ta saboda uzurin shari'a ta sani kwanakin da ba ta yi tilawa ba Allah maɗaukakin sarki zai ba ta ladan yin tilawar alkur'ani a cikinsu kuma akwai hanyoyin ibada da Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta mata waɗanda suke azkar daban-daban waɗanda Allah yake ɗaukaka bayi da su kuma Allah yake ba da lada mai girma da su wanda makon da ya wuce akan wannan mawdu'in muka yi hudu ba akan wato rayar da lokuta musamman masu alfarma irin waɗannan lokuta da ambaton Allah wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana su da sigogi kyawawa ingantattu wanda suka tabbata a cikin hadisai don haka wannan ibada ce da za ta wadatar da kuma dukkan mai uzuri zai gamsu da ita to amma ita su waɗannan kwanaki da za su shigo sau da yawa akan yi tambaya kan mace za ta iya shan magani da zai hana ta wato yin al'ada domin ta yi wato ta samu ganima na waɗannan ranaku fatawar malamai akan wannan shine idan dai wannan wato shan magani ba zai kai mata ba zai cutar da lafiyarta ba bisa shawarar likitoci babu laifi kan ta yi abin da za ta samu ganimar waɗannan lokuta ko kamar haka in ta je lokacin aikin hajji ta sha irin waɗannan magunguna domin ta jinkirta al'ada in dai abin ba zai cuci lafiyarta ba malamai sun yi fatawa da hani amma idan ma ba ta yi ba irin abin da Allah ya san shi ta yi niyyar yi kuma shi take yi inda babu uzuri Allah zai bata wannan lada don haka kada ta tayar da hankalinta ta zamanto baiwar Allah mai kyautata zato ga Allah jalla wa'ala babbar hikimar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa yake rayar da waɗannan darare na goman ƙarshe shine neman lailatul qadr wanda Allah ya bama wannan al'umma daren lailatul qadr a cikin watan ramadan yake a cikin goman ƙarshe na wannan wata kuma a cikin goman ƙarshen ma a cikin wuturi kuma wannan dare Allah ne kaɗai ya san lokacin da yake amma ya tabbata cewa jujjuyawa yake ya kasance a ranar a daren 21 kamar yadda ya zo a hadithin Abu Sa'idin al-Khudri a cikin Bukhari da Muslim ya taɓa kasancewa a daren 23 kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya ma wani daga cikin sahabbai Abdullahi ibn Unais cewa ya rinka shigowa Madina a daren 23 domin ibada a wannan daren domin shine ake kaunar Lailatul Qadr. Ya tabbata a daren 27 kamar yadda ya tabbata a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya tabbata a hadithin Ubay ibn Ka'ab da Abdullahi ibn Mas'ud. Sun kasance suna rantsuwa akan cewa Lailatul Qadr daren 27 ne. Don haka wannan dare yana tashi daga dare zuwa dare da haka duk wanda ya muwafaka da yin ibada a cikin kwana goma a cikin dararen nan guda goma na ƙarshe to in Allah yadda ya dace da lailatul qadr wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya tsayan tsayuwar dare a cikinsa yana mai imani yana mai neman lada Allah zai yafe masa zunubansa ma'ana yana mai gaskata abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata na alheri da ladan wannan dare kuma ya tashi ya yi aiki haikan domin neman wannan alherin sannan daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnata a waɗannan kwanaki goma na ƙarshe shine ibadar itikafi wadda ibada ce da ɗaɗɗiya sunna ce ba wajiba ba amma sunna ce mai ƙarfi wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawwama akan yinta a cikin rayuwarsa kuma sunna ce da ɗaɗɗiya domin tun kafin zuwan musulunci sun kasance ya kasance daga abin da aka gada na addinin annabi Ibrahim da annabi Ismail wanda mutanen maka suke yi domin saidina Umar tun kafin zuwan musulunci ya yi alwashin cewar zai itikafin dare ɗaya a cikin masallacin makka mai alfarma da ya gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin umratul qadiyya a shekarar da aka yi umra a shekarar da aka yi a shekarar da aka yi fathu makka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ka cika bakancenka wanda ya nuna kan cewar ibada ce da daddiya wannan ibada ana yin ta ne a masallaci kowane masallaci daga cikin masallatai da ake tsayar da sallah ana yi a ciki kuma idan har juma'a za ta shigo to sai a masallaci wanda ake sallar juma'a maƙasudinta mutum ya kaɗaita da bauta ga Allah ya tsare gaɓoɓinsa ya tsare musamman harshensa daga saban Allah itikafi yana ɓaci da fita daga ciki yana ɓaci da mutum ya kusanci iyalinsa haka zalika a bisa maganar magana ingantacciya a bisa magana mai ƙarfi ta malamai dukkan wani aikin kaba'ir dukkan wani babban zunubi idan mutum ya aikata shi a cikin itikafi yana bata itikafinsa don haka ne za ka ga bayan Allah suna tsantseni wajen yin wannan ibada mu yanzu ta zamanto ibada da ta zamanto ruwan dare kowa yana so ya shiga cikin itikafi wanda da wanda yake kiyaye ka'idar da wanda baya kiyaye ka'idar to a kula da wannan ibada kada ka shiga cikin wannan ibada sannan ka je ka yi abin da zai janyo maka fushin Allah maimakon ka fita da yardarsa ka fita da fushinsa hakika yin wannan ibada raya sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce amma lallai mu sani cewar Allah baya karban ibada sai wadda aka yi ta domin shi saboda domin sa sannan kuma aka yi ta a bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hikimar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa ta sa yake yin itikafi shine dan dan neman daren lailatul qadr saboda ya kadaita da yin ibada a ciki ya kasance yana shiga yana yin wajen da yake killace kansa in yi sallar asuba sai ya shiga wajen abin da yake mafi rinjaye a maganan malamai idan mutum zai shiga itikafin goman karshe to a daren 21 a ranar 20 ga wata kafin rana ta faɗi zai shiga masallaci da niyyar wannan itikafin itikafin kwana goma shine ya fi ƙarfi a sunna amma ya halatta mutum ya itikafi ko da bai kai na wannan lokaci ba bal kamar yadda waɗansu malamai suka tabbatar kuma suke da dalilinsu yana da ƙarfi a cikin wato ilima a cikin fikihu cewar ko da tsakanin sallar azahar ne da sallar la'asar ko tsakanin sallar magariba da sallar isha ko mai kankantar lokacin idan mutum ya shiga masallaci ya yi niyyar zama da niyyar itikafi Allah zai ba shi lada na itikafin wannan ɗan ƙaramin lokacin don haka duk wanda zai yi ya nemi sanin hukunce-hukuncen sannan ya kiyaye kansa musamman yanzu yanda abubuwa suke biyo mutane cikin masallaci mutum ya zo masallaci don ya keɓanta ya kaɗaita da Allah amma ya shiga da abubuwan wato hanyoyi da wato kayan sadarwa na waya da sauran shiga wato wurare na fagen labarurruka da abubuwan da suke faruwa a duniya wanda abin da ake nema na mutum ya samu kaɗaita sai ka ga ya biyo shi har cikin abin da zai shagaltar da shi ya biyo shi har cikin masallaci don haka mu kula da wannan musan menene ruhin itikafi menene makasudin wannan ibada kuma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu mu dace da bin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wata ne da aka samu nasarori kamar yadda muka faɗakar an samu nasarori a cikin tarihin addinin musulunci don haka da yawa daga cikin abubuwan da suka tabbatar da makomar al'ummar musulmi sun afku a wannan watan ne na haka mu yawaita addu'a ga al'umma mu yawaita addu'a ga al'ummar mu mu yawaita addu'a ga al'ummar musulmi baki daya akan wato abubuwan da muke ciki na tsanani da wahala kan Allah madaukakin sarki ya mana budi budi na alheri ya yaye mana tsananin da muke ciki ya tabbatar da nasara ga musulunci da musulmi a duniya baki daya Allah ya umarce mu da yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man salla alayya salatan wahida sallallahu alaihi biha ashara wanda ya min salati guda daya Allah zai masa salati goma اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم وفقنا لهذه الليلة المباركة وجعلنا فيها من المقبولين يا رب العالمين اللهم وفقنا لحسن عبادتك في الأشهر الأواخر من رمضان اللهم اجعلنا ممن جد وشد وجد ممن شد وجد وشد المئزر في هذه الأيام اقتداء بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا يا ربنا من المقبولين اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا واجعلنا يا ربنا من أتقائك من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله